بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته واقتفى أثره إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنوا ما صال بركة قبل تفسير دمكي a wannan majalisi muna cikin suratun naml ba mu gushe ba akan wannan sura yau muna sha takwas ga watan ramadan hijira mazala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha takwas ga watan uku miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyar idan bin manta ba jiya mun tsaya akan aya ta arba'in da hudu za mu tashi kan aya ta arba'in da biyar insha Allahu ta'ala faɗa Allah maɗaukaki da ya ce wala kada arsalna ila samu da khahun saliha nam أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه nam بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون nam قال يا قوم لم تست... لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون
Allah mai girma da buwaya ya ce wala kada arsalna ila samuda akhahum saliha tabbat mun aika wa samudawa dan uwansu salih mun aika salih a matsayin manzon mu ai an ibudullah abinda yake kiran su yace musu ku bautawa Allah wahdahu shi kadai kada ku hada bautar shi da wani Allah kada ku hada bautar shi da gumaka fa idahum fariqani mu'minun wa kafir bayan ya kiraye su zuwa imani sai ga su sun rabu biyu wasu suka yi imani da shi wasu suka kafirce mishi yaqtasimuna suna rigima fi din a cikin addini imam muqatil yace waqtisamuhum ma dhukira fi surati al-a'raf wannan rigima da wadace wadace wadace da suka yi kai tsakanin su shine abinda Allah madaukaki ya ambata a cikin suratul al-a'raf قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم Allah madaukake ce manya-manyan mutane daga cikinsu wanda suka yi kangarewa Allah suka yi girman kai daga mutanen suka cewa lilladina stud'ifu suka gayawa wanda suka raunanar da su suka kaskantar da su liman amana minhum daga cikin wanda suka yi imani da su har zuwa fada Allah da madaukake da yace ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin ya kai salihu ka zo mana da abin da kake mana alkawali kana cewa Allah zai halakar da mu zai mana azaba to in kai manzo ne ka zo mana da abin da kake mana alkawali in kunta minal mursalin in ka kasance daga cikin manzanni na Allah to sai Allah anan ya maimaita wannan magana qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis sayyi'a qabla al hasana salih alayhi salam yace musu ya ku mutane na dan me kuke yin gaugawa kuke gaugautar da munanna akan abin da ya zamanto mai kyawo ne kala lahum iya musu wa'azi yace dan me za ku yi gaugawa da kyakkyawa akan bala'i bil bala wal uquba kuna neman a muku uquba qabla al hasana qabla al'afiya gabanin ku nema Allah madaukaki ya rangwamta muku ya kiyaye ku war rahma ya muku rahma laula halla anan laula ta kumshi halla dammi tastaghfiruna Allah dammi bakwa neman gafarar ubangiji bitaubata min kufrihim min kufrikum cewa ku tuba daga kafircin nan naku la'allakum turhabuna ba dan komai ba saboda Allah ya shi kanku qalu tayyarna bika wa biman ma'ak suka maida mai martani maimakon su yi imani su saurari abin da ya wadi sai suka ce ai mu mun can haka da kai da wanda suke tare da kai da kai da wanda suka yi imani da kai dukkan ku a can can hagu ne a wurin mu tasha'amna wa asluhu tatayyarna aslun wannan lafazi tatayyarna bika wa biman ma'aka qila innama qalu zalika litafarruqi kalimatihim sun faɗi wannan magana ne domin kalmar su ta rarrabu ra'ayin su ya rarrabu qila li annahu umsika anhum al-matara fi zalika al-waqt wa qahafu sun faɗi wannan magana ne lokacin da Allah madaukaki ya kame musu ruwa suka shiga cikin hwari mugun hwari wa qalu asabana hadha ad-darr wa shidda min shu'umika saboda daga shu'umcinka ne da rishin alkhairinka aka samu muka samu wannan cutarwa da wannan tsanani da muka samu wa shu'umi ashabika da rishin albarka mutananka qala ta'irukum inda Allah ya maida musu murtani yace ma ai ma yusibukum min alkhairi wa shar inda Allah bi amri duk abin da yake samun ku na alkhairi ne ko na sharri to wannan daga Allah ne maɗaukaki daga umarnin Allah ne ba dalili na bane ba dalilin wani ba wa huwa maktubun alaikum abu ne wanda Allah maɗaukaki daman ya kaddara muku shi sun miya ta'iran an ambaci wannan kaddara ko abin da ya same su ta'ir matsayin kamar tsuntsu li sur'ati nuzulihi bil insan dalilin gaugawar shi akan mutum abinda Allah maɗaukaki ya kaddara mutum babu makawa sai ya same shi fa innahu la shay asra'u min qada'in mahtum babu wani abu mai gaugawa kamar abinda Allah ya kaddara yankake kaddara kala kala ce amma abinda Allah ya kaddara ba makawa sai ya same su wannan ba abin da yake saukin samun mutum Abdullahi dan Abbas ya ce ashu'umu atakum min indillah likufrikum wannan shu'umci ya zo muku ne daga Allah dalilin kafircinku wa qila ta'irukum ay amalukum indallah wasu malamai suka ce ta'ir kina ana nihin aikin ku wajen Allah ne sun miya ta'iran li sur'ati su'udihi ila sama shi ma aikin ku nagartacce an sanya mai ta'ir saboda gogawar shi zuwa Allah madaukaki hawan shi da yake zuwa ga Allah madaukaki ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u bal antum qaumun tuftanuna ku bari dai kawai ku mutane ne wanda ake jarraba ku Abdullahi dan Abbas ya ce tukhbaruna bil khair wa shar ana jarabta ku da alkhairi da sharri naziruhu qawluhu ta'ala kwatamcin wannan aya fada Allah madaukaki da yake cewa wa nabluukum bil khair bi sharri wal khair fitna muna jarraba ku da alkhair da sharri da alkhairi kowanne jarrabawa ne da Allah madaukaki ya ba mutum alkhairi to jarraba shi ne zai ga zai godiya ga wannan alkhairi ya maida shi ga Allah madaukaki ko ga dubarar shi da ilimin shi ko da karhin shi haka shi ma in sharri ne zai mutun zai iya yin hakuri ya kaddara cewa wannan kaddara ce daga Allah ko kuma zai dangana wannan sharri ne ga wani abu sai Allah madaukaki ya ce wa kana fil madinati wa kana fil madinati tis'atu rahadin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun na'am قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا محلك أهله وإنا لصادقون na'am ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشكرون
Allah madaukake ce wa kana fil madinati tis'atu rahab ya kasance a wannan gari na Samud na Samudawa akwai mutane daga uku zuwa tara suna ake cewa rahab mutum uku zuwa tara wahiya alhijir wannan gari shine ake cewa hijir tis'atu rahatin min abna'i ashrafihim mutane guda eh, tara daga manyan-manyan mutane kenan yan babban gida ne daga sarakunan garin ko manyan-manyan magabatan wannan gari yufsiduna fil ard suna tahiya suna banna a doran kasa wala yuslihun bassa nagarta bassa kyautatawa wa humul ladina ittafaqu ala aqri naqa sune wa'anda suke yarjejeniya a bisa su soke naqatu salih taguwar da Allah madaukake ya ba salih wa hum ghawatu qaumi salih sune wawaye da azzaliman mutanen salih alaihi salam wa arsalahum qaddar bin Sa- salih qaddar dan salih ya aika su wa huwa alladhi tawalla aqraha shine wanda ya dauki shugabancin soke wannan taguwa ta salih kanu ya'maluna bil ma'asi mutane ne wanda fa abin da suke sai saban Allah madaukaki qalu taqasamu billahi sai suka yi rantsuwa da Allah kowanne na cewa ko mutane ku rantse da Allah ay tahalafu yaqulu ba'dhum li ba'd ihlifu billahi ayyuhal qawm ya ku wannan mutane ku zo ku yi rantsuwa da Allah wa mawdi'i taqasamu jazm ala al-amr wasu malamai suka ce an jazamci wannan taqasamu akan umarni ne wasu malamai suka ce mahallu nasb ala fi'l al-madi matsayin shi bagiran shi an nasabce shi ne akan fi'l madi yani annahum tahalafu wa tawasaqu ana nihin gaba ɗaya sun zo sun yi rantsuwa tsakanin su kuma sun yi yarjejeniya taqdiruhu qalu mutaqasimina billah kina ana kaddara shi a matsayin mu masu rantsuwa ne da Allah lanubayyitannahu ai lanaqtulannahu bayatan wallahi zamu je mu kashe shi da dare wa ahlahu da shi da mutanen shi qaumahu alladhina aslamu ma'a mutanen da suka yi imani da shi to zamu je mu musu kisa da dare imamu amash da hamza da kisa qulanna bitta'i fihima ya sanya karanta da ta wa dammil lamil fi'l ala al-khitab sauran malamai suka karanta da nun fihima cikin wannan eh, lafazi guda biyu thumma lanaqulanna liwalihi sannan kuma tabbat zamu ce wa wanda yake da haƙƙin jinin shi waliyin jinin shi ma shahidina ma hadarna mahalika ahli ai mu mu bu mahalarci ba halaka wannan halaka shi da shi da iyalan shi wala nadri man qatalahu mu kuma bu ma san wanda ya kashe shi ba wa man fataha almim mala yace wanda ya fatamci min farmanahu halaka ahlihi kenan mahalak mahalika wanda ya karanta da mim yawa min fata kenan ba mu san halaka iyalan shi bane ba ma. wa inna la sadiqun suka ce wallahi mu masu gaskiya ne kenan ba amma tuhume su ba amma sun zo suna kawo uzuri alama cewa la Allah akwai wata masaniya da abin da suka aikata fi qaulina ma shahidna zalik wa makaru makra suka yi makirci makirci Ah, nam gadau gadran hina qasadu tabita salih wa fatki bihi lokacin da suka yi jijjihi akan suka na- ni- ni- nihi kan su je su halakar da salih a cikin a- da dare a gidan shi wa makarna makaran kuma muka maida musu murtani da abin da suka yi makirci da shi wannan sifa ce wadda ba lazima ba ce ga Allah maɗaukaki balma sifa ce wadda ta maida murtani Allah ba makiri ba ne ba amma an yi makirci to iya maida sakamakon makirci jazainahum muka sakauta musu ala makrihim a bisa wannan makirci da suka yi bi ta'jil uqubatihim na muka gaggauta musu uquba wa hum la yash'urun ba tare da sun san wannan uquba ba azaba za ta sumu fanzur kaifa kana aqibatu makrihim فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين na'am فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا Mm.
إن في ذلك لآية لقوم يعلمون ونجينا الذين آمنوا وأنجينا الذين- وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون حسبك. Allah madaukake yace fanzur kaifa kana aqibatu makrihim ka lura kai tsokaji da mummunan karshen al'amarin su makircin da suka yi yaya sakamakon shi ya kasance anna dammarnahum cewa mun rogazar da su mun halakar da su mutanen kufa suka karanta anna bi fatihil alif wa raddan ala al-aqiba sun maida ne akan karshen magana ai kanatil aqibatu anna dammarnahum karshen abin ya kasance cewa mun halakar da su sauran malamai suka karanta inna mun gane ko suka karanta da yiwa hamza kasra al-istinafi wannan kuma akan yanayin fara magana ne Allah madaukaki ya bar wancan zancen kissa sannan ya fara wannan magana dammarnahum mun halakar da su a halaknahum tis'a wannan mutane guda tara mun halakar da su malamai sun samu sabanin a game da yadda Allah madaukaki ya halakar da su da yaya ya halakar da su Abdullahi dan Abbas an samu ruwaya daga gare shi yace arsalallahu almalaikata tilka al-laila ila dari salihin yahrusuna wa atawu tis'ata dar salih shahidina suyufahum fa ramatuhum almalaikatu bil hijarati min hayth yarawna al-hijarata wa la yarawna al-malaika Abdullahi dan Abbas yace Allah madaukaki ya aika mala'iku da daren wannan zuwa gidan Salih suna gadon shi, wa'annan mutane guda tara da suka zo gidan Salih sun zare ta kubbansu, mala'iku suka yi kajiwarsu da duwatsu, suna ganin duwatsun amma ba sa ganin wanda yake jiwa, na ya raunar mala'ika, ba katalatuhum suka kashe su. Kala mukatil imamin mukatil ya ce, Nazalu, fi safahi jabalin, yanzu ba'duhum ila ba'd li ya'tu dara Salih. sun zo ƙarƙashin wani dutse ne babban dutse suka zamna inda daga saman dutse inda ruwa yake zuba suna nan suna kallon juna yadda za su yi su shiga gidan salih fajastahum alaihim aljabala fa ahlakatu fa ahlakahum sai zamanto dutsen wannan ya zo ya rihe su ya fado ya rihe su ya halakar da su wa qaumahum ajma'in ay ahlakahum Allah bisaiha haka Allah madaukaki ya halakar da mutanensu gaba ɗaya da tsawa da Allah maɗaukake musu. Fatilka buyutuhum khawiya nusiba alal hal wannan ita su ne gidajensu a rogaje an ce hawiyatan an nasabce shi ne a matsayin hali ai khaliya babu komi cikinta bima zalamu da dalilin abin da suka yi zalunci ai bi zulmihim wa kufrihim dalilin zaluncinsu da kafircinsu inna fi dhalika la aya lalle a cikin wannan akwai izina akwai abin lura liqaumin ya'lamun qad qudratana ga wanda ya san qudran mu cewa muna da iko akan dukkan azalmai na'am wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun daga cikin su muka tsamar da wa'anda suka yi imani wanda suke jin tsoron Allah yuqalu kana najuna minhum arba'ata alaf ana cewa wanda suka tsira daga cikin mutanen Salih alaihi salam su mutum dubu hudu ne ولوطا نعم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما ما أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون نعم أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجحلون نعم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ولوطا أطفني أكن صالحا ولوطا هكا لوط عليه السلام إذ قال لقومه لوكتن ديتي ومتننش أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون yanzu za ku zo ku yi ka aikata alfashan luwatsi mummunan aiki kuma alhali tubusiruna kuna gani ai ta'lamuna annaha fahisha kun san cewa wannan aiki da kuke zuwa mazaje ta addubura alfasha ce mumuna aiki ne wa qila ma'anahu yara ba'dahum ba'dan wa kanu la yastatiruna utuwan minhum suna wannan alfasha wannan iya ganin wannan iyayi wancan iya ganin wancan iyayi ba sa koyewa ma tsakanin saboda mene saboda girman kai da zalunci a innakum la ta'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa lalle ku kun kasance kuna zowa mazaje da shawa maimakon mata ɗabi'a ta Allah maɗaukaki ya sanya namiji shi ke shawon mace mace ta yi shawon namiji amma Allah bai sanya wa ba namiji ya yi shawon namiji saboda ba jin- jinsi ne guda shi kuma asalin jinsi na abu guda galiban bai ya shawon juna babu wani abin da Allah ya sanya wa namiji wanda namiji zai shawon ɗan uwan shi sai mace sai ga mace to sai zamanto wannan mummunan aiki ne Allah ya ce a innakum lata'tuna rijal lalle ku tabbat kuna zak- zakkewa mazaje shahwatan da shawa min duni nisa kuma bayan mata bal antum qaumun tajhalu tabbat ku mutane ne wanda kun jahilci mummunan aikin wannan kun jahilci ukuba Allah madaukaki fama kana jawaba qaumihi me sakamakon ko amsar da mutanen annabi lutu suka ba lutu alayhi salam qala fama kana jawabu qaumihi illa an qalu akhriju ala lutun min qaryatikum suka yi shawara tsakanin suka ce kai ku hudda lutu da mutanen shi daga wannan alkarya a gani iya neman musu alkhairi su suna nema mai sharri iya neman tsame su daga halaka su suna neman hudda su innahum unasun yatatahharu mutane ne wanda suke tsarkaka mu kuma ba haka muke so a ai min adbarin rijali mutane ne wanda ba sa zuwa zakkewa addubura ta mazaje tabi'ar da turawa musamman ma amurka suka yi kawa sauran kasashe barazana wanda bai yarda da irin wannan tabi'a ba ba a ba shi taimako ba amma alhamdulillah yanzu trump ya fara jawowa baya ya fara cewa bai yarda ba da auren jinsi bai yarda da kaza da kaza ba قال فما كان جواب قومه قال فأنجينا وأهله فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين نعم وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين نعم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون Allah madaukaki yace fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat qaddarnaha min al-ghabirin sai muka tsiratar da shi daga wannan halaka daga azaba da muka so aikatawa wannan mutane wa ahlahu da mutanen shi da iyalan shi illa imra'atahu sai banda ma sai matar shi kadai qaddarnaha mun qaddara mata qadainaha mun hukumta alaiha wa ja'alnaha bi taqdirina muka sanya ta da qaddarawa da qaddarawan mu min al-ghabirina ay baqina fil azab wanda za su wanzu cikin azaba wa amtarna alaihim matara kuma muka zuba musu ruwan duwal wasu ba ruwa bane ba na ruwa wannan a'a ruwan dutse ne Allah madaukake yawa wannan alkarya fasa'a sai bi'sa ya munana matarul munzirin ruwan wannan wanda aka wa- wanda aka yi galgadin su da mugun aiki bisa hannu suka hannu bisa hannu ba shine wannan aiki na Lutu alai eh, mutanen Lutu alaihi salam Ah, kuma wannan shine ukuba ta wanda ya luwatsi na farko dai shine dai a- a dora shi can saman karshen gini wanda ya kowanne tsawo a- a a garin a sako shi kuma a biyo shi da duwal wasu wannan shine sakamakon luwatsi qauluhu ta'ala Allah madaukaki sai ce qulil qulil hamdulillah hadha khitabu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama umira an yahmada Allah ala halaki kufari ala halaki kufari al-umam al-khaliya wannan umarni ne daga Allah ya zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi ka godewa Allah kuma an umarce shi da wannan godiya a bisa halakar da al'ummomi kafirai wanda suka huce wa kaila ala jami'i ni'amihi wasu malamai sun ce an umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya godewa Allah a bisa dukkan ni'imomin da ya mishi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa kuma aminci ya tabbata a bisa bayan shi wanda Allah maɗaukaki ya zaɓe su. Kala mukatil imamu mukatil ce humul anbiya wal mursalun su ne annabawa da manzanni Allah maɗaukaki ya zaɓe su. Daliluhu qawluhu azza wa jal dalilin wannan fada fada Allah mai girma da buwa ya ce wa salamun alal mursalin amince tabbata a bisa manzanni. Abdullahi dan Abbas ya faɗi a cikin ruwaya ta Abi Malik qala hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace su ne sahabban manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare su imamul kalbi yace hum ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi ko yace su ne al'umman muhammad wan- wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi wa qila hum kullul mu'minina min as-sabiqin wal lahiqin wasu malamai suka ce bal ma ya shahi dukkan mu'minai na farko da na ƙarshe Allahu khairun amma yushrikun Allah ne shi ne mafi alkhairi ko kuma abin da suke ah, shirka suke haɗa bauta Allah da al da shi da Allah ana nihin gumaka mutanen Basra da Asim suka karanta yushrikuna bilya sauran malamai suka karanta bitta tushrikuna yukhatib ahlu makka a wannan in aka ce tushrikuna Allah madaukake iyawa mutanen makka magana ne wa fihi ilzamul hujja ala almushrikin ba'da halakil kuffar wannan akwai tirsasar da hujja akan kafirai mushrikai bayan Allah madaukake ya halakar da kafiran da suke gabanin su bi qauli Allahu khairun Allah ne mafi alkhairi liman abadahu ga wanda ya bauta mishi amil asnama ko kuma gumaka su ne mafi alkhairi liman abadaha ga wanda ya bauta musu wal ma'ana ma'ana wannan aya annallaha yunajji man abadahu min alhalak Allah na tsiratar da wanda ya bauta mishi daga halaka wal asnama lam tughni shay'an an abidiha inda nuzulil azab su kuma gumaka basta amfanar da wanda suka bauta mata a lokacin da azaba ta sabka sai Allah madaukake yace amman khalaqa as-samawati wal ard
أمن خلق السماوات والأرض أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به فأنبتنا به حدائق ذات بحجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون حسبك وتملا أمن خلق السماوات والأرض معنى آه، آلهتكم خير أم الذي خلق السماوات والأرض allolinku su ne mafi alkhairi ko kuma wanda ya halarci sammai da ƙasai wa anzala lakum minas sama'i ma'a ya sabkan muku ruwa daga sama yani al-matar fa ambatana bihi hada'ika muka fitar da wannan ruwa garake basatina jam'u hadika qala al-farra imam farra yace al-hadiqatu al-bustanun muhatatu alai ana cewa hadika garkar da aka kewaye ta hilin da aka kewaye wanta sai a ce mishi hadika sai a ce mai garka fa'in lam yakun alaihi ha'itun falaysa bi hadika in babu kewayo to ba a ce mai garka sai a ce mai gona mun gade ko kuma wannan bambanci ne so tari ba a bambantar da bustan da hadika na'am za ta bahjatin ay manzar hasan ma'buce kyawun gani wal bahjatu al husn yabtahiju bihi man ra'a kyawo ne wanda wanda ya ganin shi iya jin daɗi a zuciyar shi abinda zaka gani mafi kyau sai ka je daɗi ya mamaye ka ma kana lakum an tumbitu shajara ba ku da ikon da za ku iya fitar da tsirran itace ta ma yanbaghi lakum baya dacewa gare ku li'annakum la taqdiruna alaiha domin bakka iya duk irin dabarar ka ba za ka iya huddu tsiro ba baya hudduwa daga gare ka a ilahun ma Allah yanzu wannan Allah wanda yake irin wannan aiki akwai wani abin bauta wanda ya cancanta a bauta mai tare da shi tabbat babu istifhamu ala tariqil inkar wannan tambaya ce amsa hanya ta musu ai hal ma'ahu ma'budun siwahu a'anahu ala sun'ihi akwai wani abin bauta kuma bayan Allah wanda ya taimaka mishi amsa wannan halitta dai balle sama'ahu ila ba bari dai baya babu wani abin bauta tare da Allah madaukaki balhum qaumun ya'dilun bar dai mutane ne kafirai kafiran makka ya adiluna wanda suke shirka da Allah madaukake bi ma'ana yushrikun suke hada bauta Allah da wannan Allah amman ja'ala al-arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara yanzu wanne wanda ya sanya ko dai wanda ya sanya wa ƙasa matabbata ta zamanto tabbatatta la tamidu bi ahliha batta zarciya ta motsa da mutananta inda Allah madaukaki ya so sai halicci wannan ƙasa in ka zauna ta motsa ta yi nan da kai kana son kai yamma ta yi gabas da kai ko kana nan ta yi ta yi Nigeria da kai ta kai kawai amma Allah madaukaki ya sanya duwatsu wanda ƙasa za ta tabbata ba za ta motsa ba wa ja'ala khilalaha ya sanya a cikin ta a tsakar ta wasataha anhara ya sanya koromomi tatrudul ma wanda take bullo da ruwa take koro ruwa wa ja'ala laha rawasiya jibalan sabita kuma ya sanya cikin ƙasa ya sanya duwatsu turaku wanda za su tabbatar da ita wa ja'ala bainal bahraini hajiza kuma ya sanya tsakanin kogi guda guda biyu mai dadi da mai gishiri ya sanya tsakani ga ka duba kaga hikima Allah madaukaki ruwa ne fa gudana yake amma Allah da hikima shi ya sanya tsakani ruwan wannan bai ya shiga cikin wannan koda ka dauko wannan ka zuba cikin wannan zai fito ya kuma ya kuma inda yake wancan mai dadi ne wannan kuma mai gishiri ne hajiza mani'an li'alla yakhtalita ahaduhuma bil akhar domin dai kai ya garwayi da wani a ilahun ma Allah yanzu ba akwai wani Allah banda wannan Allah mai irin wannan iko bal aktsaruhum la ya'lamun dai bal barde daiwa daga cikin su ba sani ba tauhid rabbihim wa sultanahum ba san ba kadaitar da Allah madaukaki da kuma ikon shi amman yujibul mutarra
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم ويجعلكم خلفاء الأرض نعم أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر نعم. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله أما يشركون نعم الله مدوككي يتي أمن يجيب المضطر كوكما wane ne wanda wane ne wanda ya cancanci a bauta mashi shi kadai wanda ya zamanto mai karbawa wanda ya shiga cikin tsanani da kumci al-makrub wanda ya shiga cikin damuwa al-majhud wanda yake cikin wahala wanda yake karbawa wannan idan idza da'ahu lokacin da ya roke shi wa yakshifu su'a kuma yayi mumuna abu abdur wa yaj'alukum khulafa al-ard sannan kuma ya sanya muku sukkan al'ab ku ne wanda kuke zamna a doron ƙasa yuhliku qarnan wa yunshi'u akhar ya halakar da wannan karni kuma ya kirkiri wani wa kaila yaj'alu auladakum khulafa'akum na sanya ƴaƴanku sune mamayinku madadinku wa kaila ja'alakum khulafa'al jinn fil ard ya sanya ku ku ne mamayan aljannai a doron ƙasa a ilahun ma Allah yanzu akwai wani Allah tare banda wannan Allah mai wannan iko qalilan ma tazakkaru kadan ne daga cikin ku wanda suke tintini abu sa kudura Allah madaukaki da cancanta shi da bauta Abu Asim ya karanta Abu Amr ya karanta bilya wal akharuna suka karanta da ta amman yahli amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahr wane ne wanda yake shiryar da ku a kogi a cikin duhu na doran kasa wal bahr da kogi wa man yursilir riyaha bushran bayna yaday rahmatihi kuma wane ne wanda yake koro iska wanda yake dauke da albishir cewa bayan shi akwai ruwa sai Allah madaukaki shine malam yace amman yahdikum fi zulumatil barri wal bahri idza safartum wane ne wanda yake shiryar da ku cikin duhu na doran kasa da kogi idan kun yi bulaguro wa man yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati ai qaddamal matar ruwa iskan da yake dauke da albishir da sanyi gabanin ruwa yazo a ilahun ma Allah akwai wani Allah banda wannan Allah ta'ala Allahu amma yushrikun Allah ya daukaka daga abinda suke tara bautar shi da wani ina ga malam Musa kan wannan gaba abinda muka wari daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك